أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر الله سبحانه وتعالى أكراتم ونجيا ينا بيان تيوى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ba abin da ya hana mutane yin imani da Allah da yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sadda shari'a ta zo masu sai maganar da suke cewa ya Allah zai aiko ɗan adam manzo ba mala'ika ba kullum ka ce masu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kana fil ardi mala'ikatun da mala'iku ke zaune a bayan ƙasa yamshuna suna tafiya mutma'innina na tsacci a bayan ƙasa suke rayuwa a doron duniya ba 'yan adam ba lanazzalna alaihi da mun sauko masu da malakar rasulan mala'ika yana manzo minas sama'i daga sama laukanar mala'ikatu yaskununan ard da mala'iku suke zaune a ƙasa na'am la arsalta ilaihim rasulan min jinsihim sai in aiko musu mala'ika irin su walakin antum basharun sai dai ku mutane ne sakantumul ard kun zauna bisa bayan ƙasa fa kaifa ursilu ilaikum malakan ya zan turo muku mala'ika la ursilu ilaikum illa basharan mithlakum ba za a aiko muku da kowa ba sai dan adam irin liyumkinukum mukhatabatuhu dan ku iya magana da shi wal fahmu minhu ku gane abin da yake gaya mu kulka ce ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku innahu Allah kana habiran ya zama matikin sani basiran mai gani bi ibadihi da lamarin bayin shi aliman bi bawatinihim ya san abin da ke koye cikin su wa zawahiri da zahirin su wa huwa qala fi suratul an'am a suratul an'am Allah ya ce walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walau ja'alnahu malakan da mala'ika ne muka aiko muku to kafin ya iso wajen ku laja'alnahu rajulan sai musa ya koma dan adam irin shehu ya ce mahallul iskal nan akwai rikici lam ya'lamu ba su gane ba halin rajulu wannan balaragan da Allah ya aiko masu malakun shin mala'ikan ne amla ko dan adam ne li'anna Allah dan shi Allah law anzala malakan ko da mala'ika zai saukar daga sama laj'alahu rajulan sai ya sa ya koma dan adam mahallul iskal dan abun ya rikita lam ya'lamu basu gano yadda abun yake ba hal ar-rajulu malakun amla لأن الله لو أنزل ملكا لجعله على سورة رجل Allah ya ce da zai sauko da mala'ika daga sama to zai zama surar ɗan adam. Wa man yahdillah wanda Allah ya shiryar fa huwa al-muhtad shine shiryayye Allah ya shiryar da mu. Wa man yudlil wanda Allah ya batar falan tajida lahu awliya ba ka saman mai wasu masoya ya hadunahum da za su shirye shi. Min dunihi ba Allah ba. wa nahshuruhum za mu tara mutane yawmal qiyamati ranar tashin kiyama za ka ga an taso su tasa sasa ma shi ne suna tafiya da kafa amma ba da kafa ba ma shi na ala wujuhi suna tafiya akan fuskokinsu umiyan an mai da su makafi wa bukman an mai da su bebaye wasu ma an mai da su kurabe umiyan makafi ba su gani bukuman bebaye ba su iya magana summan kurame ba su iya gaskiya ma'awahu makomarsu jahannamu ita ce wutar jahannamu kullama khabar duk sanda wuta ta rage zafi zidnahu sai mu ƙara masu sa'iran huruwar wuta saboda azaba gare su zalika wannan jaza'u shine sakamakon kafirai biyan nan saboda su kafaru bi ayatina sun kafirce mu ayoyin wa qalu sai suka faɗi munkirina lil ba'th suna masu musun tashin kiyama suka faɗi suna masu musun tashin kiyama suka ce ai za kunna izaman idan mun koma kasusuwa warufatan mun koma rududdugaggi ayin na lama ba'uku na halkan jadidan yanzu Allah na iya tada mu wata sabuwar halitta wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya za a yi a tada mutane ran tashin kiyama kuma su yi tahiya ba da kafa ba su yi tahiya akan huska qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace allazi amshahu ala arjulihim qadirun ala an yumshihum ala wujuhihim Allah da ya sa su yi tafiya da kafa a nan duniya mai iko ne ran lahira ya sa saman fuskar za su yi tafiya Allah ya tsare
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa awalam yarau mutane ba su yi duba ba, Allah shi Allah ta'ala, allazi halakar samawati wal ard wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, ma'a kusa mihima tare da girman da ke gare su, to ba su gano Allah ƙadirun mai iko ne ba, ala an ya faluka mitlahum yana iya halitta kwatancin halitta su bayan sun rududduge ya sake tada su bale Allah na iyawa wannan istifhamu inkarin wata wabiyar ne tambaya ce ta musu da zargi ma'ana ai dai sun san Allah da ya halicci sammai da kasai yana iya sake tada su bayan sun rududduge Allah mai iko ne ala an ya khuluqa mithlahum ya halicci kwatancin su min anasi na mutane waja'ala lahum ajalan Allah ya sanya ma halitta lokacin mutuwa la raiba fihi ba ku kwanto a cikin shi fa abzalimun azzalumai sun kiyarda illa kufuran sai dai su ta jayayya da ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu. Kulka ce musu ya Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, lau antum, da a ce ku mutanen duniya, tamlikuna, ku ne kuka mallaki, haza'ina rahmati rabbi, taskokin rahama Ubangiji na minar rizki na ruwa, wal minar rizki na arziki, wal matsari da ruwa, idan ashe la'amsaktum. da kun yi rowa da shi kun rike shi khashiyata imla khashiyatal infaq saboda tsoron ciyarwa saboda kuna gudun ku ba da abun ya kare to da taska Allah ta ku ce da sai ku rike ku hana mu kowa ay khawfa na fadiha kuna jin tsoron ta kare bil infaqi da ciyarwa fatakaturu sai ku yi rowa wa kana al insana ɗan adam da kuke gani ya zamo a turan mai baƙar ruwa kai da jin an ce a tura a tura wai mai baƙar ruwa wanda yake ya wuce maruwaci ya wuce maruwaci ruwa to shine wakalar insanu qaturan ay shahihan wa mubaligan fil mai ƙoro ne maruwaci ne ya kai cikin ruwa Allah ta'ala ya ce walakad ataina Musa tis'a ayati mun ba annabi Musa ayoyi guda tara bayyanatin mabayyana wa hiya al-yadu wal asa mun ba shi mu'jiza ta farin hannu wal asa da sanda mai komawa maciji wa tufan da ruwa da aka sako sulube mutum har wajen cibiya والجراد دفاري والقمل دقرقطة والضفادع دقدي والدم دجني والطمسة دشاف دوكيا والسنين دشيكرو نفري ونقص الثمرات يتوي ويعين إتاجي الله تعالى يا جربي بنو إسرائيل da gwada musu mu'jizozi guda tara guda biyar suna nan cikin suratul a'raf inda Allah ke cewa fa arsalna alaihim at-tufan wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat da haka guda biyar suna nan jere a cikin suratul a'raf sauran guda hudu mutafarriqatu su ne aka wace a cikin su bakara a cikin sauran surori na qur'ani fas'al bani isra'il ka tambayi yahudawan bani isra'ila su'ala takririn tambaya ta tabbatarwa idh ja'ahu sadda annabi Musa ya zo masu sun ga wa'annan mu'jizoji ko ba su gani ba fa kana lahu fir'aun sai fir'auna saboda girman kai ya ce ma annabi Musa annabin Allah inni ni fir'auna la'azunnuka ina zatonka ina ganinka ya Musa ya kai annabi Musa masahuran abun kwarce mahalkali ne zanna fir'aunu fir'auna yana zaton anna Musa masahurun wai Musa an mai sihiri ai makhdu'un an yaudare shi magalubun ala aqlihi an rinjaye hankali ala musa annabi musa sai sauri ya rama yace la kar alimta wallahi haqiqa ka sani kai fir'auna duk ka sani ma anzala haula ba wanda ya saukar da wannan ayoyi guda tara illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin sammai da ƙasai fasair ya sauko da su suna wa'azi ga mutane, walakin na ka ne sai dai tsaurin kai ne kawai kake, wai nini na azurluka, ina ganin ka ina zutonka ya fir'auna, ya kai fir'auna, a yi a gama ina zaton kai mataburan halakakke ne, wuta kai ya kai fir'auna. Mataburan ai halikan halakakke ne. firasatu Musa zaton annabi Musa sadakar ta zama gaskiya fir'auna ya zama halakakke dan wuta wa firasatu fir'aun amma firasat fir'auna da yace inni la azunnuka ya Musa masuran ni ina zaton ka ya kai annabi Musa abun yi masihiri to wannan zato wannan zato na fir'auna kaga ya zama ƙarya cewa inni azunnuka ya Musa masuhuran to Allah ya tsare annabi Musa bai san masuhuran ba amma maganar annabi maganar fir'auna maganar da annabi Musa ya cikin fir'auna ta zama gaskiya yace wa inni la azunnuka ya fir'auna matsuran ina ganin duk ayi a gaba kai fir'auna dan wuta ne halakakke shi ne shehu radiyallahu anhu yace firasa annabi Musa ta dace firasa fir'auna zahabat haba'an mansura ta tafi ga banza tana kurar taka zanna Musa masuhuran ya dauki annabi Musa abun yi masihi wa Musa rasulun shi ko annabi Musa manzon Allah ne haƙƙan da gaskiya sadiqun mai gaskiya wa Musa shi ko annabi Musa sai ya rama zanna anna fir'auna yana ganin duk ayi a ƙare fir'auna sai ya halaku zai halaka ba halaka sai ga fir'auna ya halaka menene Allah subhanahu ke cewa a Qur'ani yake cewa wa ma amru fir'auna bi rashidin يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود سنة بن شيطان shi shaidan ya kudumu qaumahu yawmal qiyama zai shige gaban mutane ne na kibdawa idan ya shiga gaba fa auradahum na bai samun kwanciyar hankali sai ya kai su wuta yadda yake dan wuta su ma yan wuta ne Allah ya ce wa bisal wirdul mawrud wannan magangara abu gangara ma jahannama ta yi muni da haka annabi Musa ya dace a zaton shi Fir'auna ya yi kuskure farada Fir'auna ya so an yastafizzahu ya kauce annabi Musa da mutanen shi banu Isra'il min al-ardi daga misra ya fishe su ba girma ba azi ba a garaka nawo sai muka nutsar da shi wa man ma'ahu da mutanen shi jami'an baki daya wa kunna sai muka ce libani isra'il ga mutanen bani isra'il min ba'dihi bayan mun halaka fir'auna muka ce ya ku banu isra'il ku yi murna ku yi farin ciki an halaka maƙiyinku fir'auna da haka yanzu uskunul ard ku zauna a ƙasar misra cikin natsuwa da kwanciyar hankali fa idza jaa wa'dul akhirah idan lokacin tashin kiyama yayi ji'ina bikum za mu zo da ku lafifan jama'a jama'a ai antum wahum da ku da mutanen fir'auna za mu zo da ku lafifan jama'a jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan alqur'ani wa bil haqqi anzalnahu mun saukar da alqur'ani ta hanyar gaskiya wa bil haqqi nazala qur'ani da gaskiya ya sauko ai lam ya'tarihi tabdil wani canji ba zai zo ma qur'ani ba har abada wa ma arsalnaka ya muhammad ba mu aiko ka ba ya manzon Allah illa mubashiran sai ka zo kana albishir da aljanna ga man amana wanda ya bada gaskiya da kai wa nadhiran ka zamo mai gargadi ga wanda ya kafirce ma da shiga wuta wa qur'anan wannan alqur'ani da muka baka ai nazzalnal qur'an mun saukar da wannan qur'ani naka ko wannan wa qur'anan wannan alqur'ani farraqnahu mun rarraba shi ya shekara 23 yana sauka ga zuciyarka da ta qara'ahu dan ka biya shi alan nasi ga mutanen zamaninka da wanda ke bayan su ala muqtin daidai da zaman daidai zaman da za ka yi a cikinsu ai ala mahalin gwargwadon zaman da za ka yi a madina wato udatin kuma kai masu a hankali wa nazzalnahu tanzilan to da an ce wa anzalnahu tanzilan an saukar da qur'ani dare guda ke shi in an sa alhamza anzalnahu tanzilan mun saukar da shi lokaci guda idan aka cire alhamza aka sa tad'ifi aka ce wa nazzalnahu tanzilan fa'alnahu tafbilan to wai ana sauko da shi ire-ire har sai da aka shekar 23 sannan ya gama sauka dan haka nazzalnahu mun saukan ma da alqur'ani yana gaba-gaba tanzilan saukanwa shay'an ba'da shay'in wani bayan wani ala hasabil musalih daidai maslahar bayi قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كفدي لكفار مكة كغيا مكافر مكة آمنوا به كبار كسكيان القرآن يمكن سوء يمكن كداما أو لا تؤمنوا ko kada Allah bari kada Allah ya bari ku imani tahdidul lahum ba da tsoro ne ga kafirai innal ladina utul ilma wayanda aka ba ilimin at-taura sune yahudu da nasara min qablihi kafin saukan alqur'ani wa hum mu'minu ahlil kitab sune mu'minan ahlul kitab idza yutla alaihim idan ana karanta musu alqur'ani yakhirun zaka ga suna faduwa lil alqari ka huskokin su sujjadar suna masu sujjada za su fadi kasa su sujjada wa yaqulun sai ka ji masu imani suna cewa subhana rabbina subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu ai tanzihan lahu sarki ya tabbata ga Allah an kulfil wa'di daga saba alƙawari zaka ji ahlul kitabi na cewa in kana wa'du rabbina alƙawarin ubangijinmu Allah la mafqulan wallahi gaskiya ne abun aiwatarwa wa ya runa za ka ga ahlul kitabi suna faduwa lil azqadi ga huskokinsu suna masu sujada sadda za su fadi su sujada ya bukun suna rusa kuka saboda tsoron Allah wa yazidun sauka alqur'ani yana ƙara musu khushu'an tsananin tawazu'i da kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman faqalu sai kafirai suka ce yana hana yana hana mu an na'budu ilahaini mu bauta ma ubangiji biyu wa huwa yad'u ilahan akhar ma'ahu shi kuma yau gashi yana cewa ya Allah ya Rahman fa nazala sai wannan aya ta sauka
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعون فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا
lokacin da mushrikai suka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran sunan Allah yana ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman sai suka ce to ta faru ta kare manzan Allah ya ce a bauta ma ubangiji guda shi gashi yana kiran ubangiji guda biyu mun ji yana ya Allah kuma yana ya Rahman shi ma yanzu ubangiji biyu a gare shi nan gaba kila su kai uku har biyar fanazala sai wannan aya ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ud'ullah ya ku mutanen makka ud'ullah ku kira Allah da sunan shi Allah wa huwa ismuhu al-azam shine sunan Allah ismullahi al-azam au ud'ur rahman ko ku kira Allah da sunan shi rahmanu ma'ana an ba ku zaɓi ko ku ce ya Allahu ko ku ce ya Allahu ya Rahmanu min asma'ihi tabaraka wa ta'ala duka sunayen Allah ne tabaraka wa ta'ala Sheikhul Islam wa sa'adatul anam Maulana Sheikh Ibrahim Yas yace Allahu shi Allahu huwa al-ismu alladhi huwa alamun ala dhati shi ne sunan da alamin Allah. Allah na da sunaye, Allah na da sifofi. To, ismun lahil a azami Allahu, to shi ne sunan Allah, alamin satin Allah. An tambayi shekul shehu tijjani mai ɗariƙa, radiyallahu anhu a jawahirul ma'ani, aka ce ismun lahi, ismul jalala Allahu, shin ismun murtajalun aw mushtaqun sunan Allah shin suna ne murtajal ko suna ne mushtaqi wasu malamai sun ce Allahu mushtaqi ne an tsago shi daga aliha aliha yayi demuwa idza tahayyara aliha wanda ake demuwa a ciki ne alkoko aliha abida al-ilahu al-ma'bud da haka al-ilahu al-ma'bud ko kuma aliha ta hayyara Allahu daga aliha ne idan ta hayyara da yanar ukula ta ta hayyaru fi tabaraka wa ta'ala wasu ko suka ce a akan jagorancin coci da mai dariƙa ya ce sunan Allah ba mushtaki ba ne ismul jalala ismul murtajalu kawai an ji shi Allah ba tsago shi daga komi ba shi Allah shi ya saba kai ne Allahu alif lallam hakuri kaga alif lallam hakuri sunan Allah ne Allah na da suna ɗari ba ɗari tun daga ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu har zuwa as-saburu zamu karanta su yanzu to suna ɗari ba ɗari to sai Allah ya ɓoye na ɗarin yabban makan shi shi shine هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم huwa Allah kagani huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wannan shine
sunan Allah malaman ma'arifa akan jagorancin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu suka ce Allah sunan Allah ne yana da haruffa guda hudu to inda zaka gane shine ismullahi al-azami dukkan balla wani harafi yana nan dukkan balla harafi yana nan kaga mun ce Allahu to ga yana cikin Qur'ani ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga nan ya fito full to in ka cire mana alif ba ka ba mu da lillahi ba to ga yana yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kaga lillahi ya fito lahiya lau in ka ce bari in masu banna in cire lam na farko to in ka cire lam na farko ka ban mu da lahu ma fis samawati wa ma fil ardi lahu ka cire lam na farko ko to ya koma lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sai ka ce to bari a yi banna duk a cire lam din gaba ɗaya guda biyu a ba ha babba to yana nan haba faɗi nan sai ta koma wa huwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa hu hu din nan huwa kaga ka cire alif ma'ana na nan ka cire lam na farko ma'ana na nan lam na biyu ma'ana na nan ka hakurin ta bada ma'ana wa huwa huwa ma'akum aina ma kuntum to duk sunayen Allah ɗari ba ɗari in ka ɗauko su ka riƙa ɓalgata su ka gani suna da ma'ana to amma ismul jalala shi kalma guda in an cire ma'anar tana nan don haka Allah ta'ala yana gaya mana cewa qul ud'ullah ku kira Allah da sunan shi Allah in ba ku iyawa au ud'ur rahman ko ku kira shi da sunan shi ar-rahman ku sani ayyan ma ta da'u duk sunan da kun ka kira daga wa'annan guda biyu falau sunayen Allah ne dan falahul asma'ul husna sunaye masu kyau sun tabbata ga Allah Allahu wahid Allah guda ne walakin asma'ahu muta'addidatun sai dai sunayen Allah na da yawa wa asma'uhul husna hiya hadhihi asma sunayen Allah masu kyau sune waɗannan sunaye da za mu karanta dan tabarruki da su kama fil hadith kama yadda yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa bismillahir rahmanir rahim allahumma inni as'aluka ya allahu alladhi la ilaha illa huwa allahumma inni as'aluka ya allahu alladhi la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي إمام الترمذي هي فتت وإن سنايين الله قريبا يوم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى to asma'ul husna din ne shehu ya zana mana su ɗari ba ɗai jazahullahu khair yace hadihi hi asma'ullah wayannan sunaye da muka ja yanzu da larabci amma ba mu fassara ba at-tis'a wa tis'un sune sunayen Allah ɗari ba ɗai man ahsaha annabi ya ce duk wanda ya haddace su da halal jannata zai shiga aljanna sunayen nan da muka karanta yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haddace asma'ullahi al-husna dan aljanna ne kai kokari da kai da matarka da diyanka da yaran gidanka ku haddace wayannan sunaye na Allah idan kun haddace ba abun da zai hana ku shiga aljanna sai mutuwa shehu ya ce to annabi ya ce man ahsaha dakhala aljanna wanda ya haddace ta a zahiri zai shiga aljanna wanda ya haddace ta a baɗini za a faɗi matsayin shi wanda ya haddace su a baɗinin baɗini za a faɗi matsayin shi shehu ya ce to ihsa'uha haddace wayannan sunaye fi makamin islam amma muna maganar makamin islami makamin amawa na kowa da kowa abinda ake nufin man a hasaha man amana biha wanda ya yi imani da wa'annan sunaye na Allah wa hafizaha kuma ya haddace su wa ataqadaha kuma ya kudurta sunayen Allah ne wannan da halal janna ko da ka haddace in baka yi imani da su ba ka shiga aljanna to ce to shehu muna masu tawazu'i ma menene man ahsaha fi maqamul iman sai ce wa fi maqamul iman a makamar imani kuma man ta hallaka bi akhlaqiha wanda ya yi kokari ya ɗabi'antu da wayannan ɗabi'u na Allah ɗari ba ɗai ya yi kokari ya ɗabi'antu da su to shi ma da halar janna sai muka ce to shehu ya ake a hasaha a makamul ihsan sai ce wa fi makamul ihsan a makamul ihsan man faniya an wujudihi wanda ya kare ga barin samuwar shi wa baqiya bi wujudi hadhihi al-asma yawanzu a cikin sunayen nan ɗari ba ɗai shi babu shi ba komai sai asma'ullahi at-tis'a wa tis'un to shine a hasaha shi ya narke cikin su babu shi sai su to da haka wanda ya narke cikin wannan sunaye to shi kenan ya haddace su a maqamul ihsan wa hadhihi al-asma wayannan sunaye na Allah ɗari ba ɗai bayyana lakum a bayanin can baya mun gaya maku annaha haqiqatun annaha haqiqatan arba'atu asma ko da aka cewa Allah na da suna dubu uku dubu ba wanda ya san su sai annabawa dubu ba wanda ya san su sai mala'iku dubu suna cikin littattafai ya watsa attaura tana da ɗari uku linjila tana da ɗari uku zabura tana da ɗari uku alƙur'ani an zuba mai ɗari ba ɗai guda allah ya keɓanta da sanin shi kaga in ka haɗa dubu kenan allah na da suna dubu uku a wani waje sai a ce allah na da suna ɗari ba ɗai shehu ya ce amma mu a cikin sanin da mun kai ma allah yana cewa wa minhu atani ilmu والبيض والهدى وقد فقت في الإرفان من كان يعلم ni albarkar son da nake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da begen da nake ma manzan Allah to wa minhu daga soyayya ta da yabon annabi a tanin ilimi ilimi ya zo mani dan wal abdu qalluki ayna al ilmi wa ja'ahu al ilmu biduni wahyi wa minhu atani al ilmu wal faid faila ta zo man wal huda da shari'a a wannan zamani wannan karni na goma sha uku wa qad fukutu fil irfani man kana ya'rifu duk wanda yace ya san Allah to na shiga gaba ne ina gaba da shi mana na wuce shi ترى ذاك شرحا أو تراه تحدثا بنعمائه أم ذاك منه تعرف فسيان عندي ذلك لم أرد غيره مرادي كان البذر الذي منه أغرف shehu ya ce yana gaba da kowa a wajen ma'arifa to ma'arifar nan ta shehu ita ce zai rubuto mana wani abu jazahullahu khairan yace wa hadhihi al-asma' wayannan sunaye na Allah ɗari ba ɗai an ce ku yi ƙoƙari ku haddace su ko bayyana na ku mun gaya muku an na ha haƙiƙatan arba'atu asma sunayen nan ɗari ba ɗai suna dunkulewa cikin sunaye guda hudu duk sunayen Allah ɗari ba ɗai to akwai sanda za su narke su dunkule cikin suna hudu wayannan sunaye ne hudu shehu muna bara sai ce sunayen nan hudu ba sai kun yi bara ba ga su kama haka al'awwalu al'ahiru al'zahiru al'baɓa Allah ya ce mana al'awwalu shi ne farko tun ba kowa ba komi al'awwalu Allah shi ne farko al'ahiru Allah shi ne ƙarshen komi komi ya ƙare to kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram Allah shi ne farko Allah shi ne ƙarshe الظاهر Allah ya ce shi ne bayyane albaɗi Allah ya ce kuma shi ne ɓoye to kaga wayannan sunaye na Allah guda hudu suna fassara wayancan sunaye ɗari ba ɗaya wayin sheta in ka ga dama ulta sai ka ce a'a sunayen nan hudu su ne alhayu da al'alimu da almuridu da alƙadiru sunayen Allah hudu su ne asalin sunayen Allah alhayu alhayu Allah rayayye ne al'alimu Allah masani ne almuridu mai sonyan halitta ne alƙadir kuma yana iyawa suke nan sunayen Allah Shehu Hassan Dim radiyallahu anhu sahabin Shehu Ibrahim ne wanda Shehu ke cewa nihayatul ulama'i bidayatu Hassan Dim. To shi Hassan Dim a wani littafi daga littafansa yace awwalu ma khaffa Allah tabaaraka wa ta'ala farkon abin da Allah ya rubuta yace salatu qadim digo uku Allah ya shi Allah ya yi digo daya kasan Allah na da kalamul qudratu ko kuma yana da allo lauhul mahfuz to abin da Allah ya fara yi digo guda uku sai aka ce ma Hassan Dim da Allah ga ya mana menene wa'annan digagga guda uku sai ce digo na farko nuqtatul ilmi na biyu nuqtatul iradati na uku nuqtatul qudra iyaka su kenan digo na ilimi digo na nufi digo na qudra to da Allah ya yi wannan digo na farko nuqtatul ilmi wai yana cewa ana alimun a'lamu kulli shay kawai digo ne tun mala'iku da rauhanai da halitta Allah da suka ga digon sun gane mai gida yayi magana shi magana Allah digo ne digo kawai dai digon ma'ana digon wai yana ce musu ana alimun a'lamu kulli shay ni masani da komai na sani sai suka kirgiza kai sai ya sake wani digo na biyu digo na biyu shi ake ce ma nuqatul irada da ya digo abin da yake nufi aradtu an akhluqa al khalqa aradtu an akhluqa al khalqa naji ina son in yi halitta in yi sammai in yi kasai in yi al'arshi in yi kursi in yi aljanna in yi wuta in yi mutane in yi aljanu in yi dabbobi da zuwa da gulabe aradtu an akhluqa al khalqa naji ina son in yi halitta to kaji nuqtatul irada nuqtatul ilmi ta farko sai nuqtatul irada to daga nan sai nuqtatul qudra ita za ta yi sai ta ba da dama a halitta to da ya digo na uku abin da yake nufi kullu ma aradtu an af'alahu wa ana qadirun ala an af'alahu duk abin da nace ina son yi ina iyawa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to da ya diga ga daya biyu uku sai ya kalli digaggan ya yi masu kallo na kwarjini shi babban na sama rubtatul ilimi sai ya narke da ya narke sai ya tsiyaye sai ya zubo mana biyu da ya zubo mana biyu rubtatul irada shi ma sai ya narke shi ma sai ya tsiyaye da na ɗaya da na biyu sai suka faɗa mana uku rubtatul kudura da suka tsiyaye sai suka zama alif alif da haka asalin alif digo uku da wani zai ce ma akar makalla wai ni a asalin alif sai ka ce asalin alif digo uku nuqtatul ilmi nuqtatul irada nuqtatul qudra su ne suka hadu suka zama alif to alif din nan in yana tsaye sunan shi alif in ya koma kwance sunan shi ba yan an mai digo karkashin shi sai a ce digon ba yan an mai wasali sai a ce wasalin ba shi da shubrami ke cewa wa ya alifu salli wa sallim alal alifi wal ba'i wan nuqtati wash shaklati wa ya alif ya alif salli wa sallim alal alif kai salati ga alif walba'i da alif ɗin da aka kwance in alif ta kwanta sai a ce mata ba in tana tsaye alif in ta kwanta ba to ya alif salli wa sallim alal alif ira tsaye kenan walba'i ya kai kwance wannan gwamnati da digon da karkashin ba wacce kalati da wasu ba to kaga ma'arifa ba karamin abu bane dan haka wayannan al-awwalu al-akhiru الظاهر الباطن شيخ ياتي يا قدامك يا ميد سن غدا الحي العالم المريد القادر in ka gada ma sai ka ce alif na tsaye da alif na kwance da digo nai da wasati ne al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu arba'atu asma ka samu suna hudu إذا أضفتها إلى حضرة جمع الجمع إذا كهذا سدى أحدية الذات الذي هو الحضرة إتتي حضرة التي ليس فيها اسم وجبات الاسم فاسنا فاسفا ولد أحدية الذات إذا تو كان خمسة كاسا مبيا الأول الآخر الظاهر الباطن تو كهذا سدى أحدية الذات أنسى مبيا hamsatu asma ka samu suna biyar to suna biyar din nan li kullin zahirun wa batin kowane yana da bayyana da boye to suna biyar kowane da na bayyana da boye ya suke asharatun ka samu suna goma to tun da suna goma ya samu bin nisbati ila hadrati jam'i jam'i idan ka hada da hadarar jam'ul jam'i sai ka samu ahada ashara an samu goma sha ɗaya kenan wai za ta jallat idan wannan sunaye guda goma sha ɗai ta yi ta jalli fil haƙa'iƙin talata a haƙiƙu guda uku harajar sai ta bayyana talatan wa talatin talatin da uku idan sunan Allah goma sha ɗai ya yi ta jalli a wasu haƙiƙu guda uku za a samu talatin da uku kenan kaga sha ɗai sau uku talatin da uku kenan shi yasa annabi ke cewa tusabbihuna Allah dubri kulli salatin talatan wa talatin wa tahmaduna Allah dubra kulli salatin talatan wa talatin wa tukabbiruna Allah dubra kulli salatin talatan wa talatin ku rika yin subhanallahi bayan kowace sallah 33 ana ishara ga sunayen Allah hudu sun zama biyar da aka yi la'akari da zahiri da baɗini suka koma goma da aka yi la'akari da hadaratu jam'il jam'i suka koma sha ɗai to wannan sha ɗai sai ta shiga cikin haƙa'iƙus talat haƙiƙu guda uku azzatu al'ismu asifatu to kaga idan suka shiga sha ɗai sha ɗai sau uku talatin da uku kenan to shi ne aka ce in kan gama azzuhur ko da asar ko magariba ko isha'i ko asuba kai subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku Allahu akbar 33 idan an hada an samu ɗari ba ɗaya kenan to shine hikimar da annabi ya maka yace to sai ta bayyana a halarori guda uku hadarorin nan kaga guda uku akwai hadratul sam'i wa hadratul basar wa hadratul kalami to hadratul sam'i tana da nata 33 hadratul basari tana da 33 hadratul kalami tana da 33 to 33 sau uku fa kharajat tis'atan wa tis'in ka samu 99 dan 33 sau uku 99 kenan da haka lillahi tis'atun wa tis'una isman sai mu ce Allah na da suna ɗari ba ɗai mi'atun illa wahida suna ɗari ba guda man ahsaha wanda ya haddace ɗari ba ɗai da halal janna sai ya shiga aljanna to tunda mun samu suna Allah ɗari ba ɗai bin nisbati idan mun hada ila hadrati jam'il jam'i a dauko hadratul ahadiyya ahadiyatul zati inda ba asma'u ba sifatu mu je wa cikin 99 mi'a mun samu 100 to tunda sunan Allah ya zama 100 fa idza nazarna bin nisbati ila zahiriha wa batiniha to sunan nan na Allah 100 yana da zahiri yana da batini to kaga kowane akwai na zahiri akwai na baɗini an samu ɗari biyu kenan to bayan sun zama ɗari biyu wata jalla kuma su ta jalli fil hadaratil khams a hadarori guda biyar nasu malakutu a jabarutu lahutu hahutu to kaga ɗari biyu sau biyar ta kunu alfan ka samu dubu kenan to tun da sunan Allah ya zama duhu bin naziri idan mun yi duba ila hadratu jam'i jam'i muka zo da hadratul jam'i jam'i a hadiyatul zati wadda ba asma'u ba sifatu takunu alfan wahidan mun saman ma sunan Allah dubu da daya fahiya haka za to wannan dan magwaji ne na baka daga dubu da daya za ka kai dubu goma sha ɗaya da ɗaya haka kai dubu da ɗari da ɗaya haka kai irin ramzin zabtawika kaga ramzin zabtawika zai baka dubu ɗari da goma sha shida da ɗari shida da arba'in da ɗaya to sunayen Allah ne ake ma wata irin narkewa suna fitar da wasu ma'anoni wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to shine Allah ya ce fahiya hakaza wanda ya san wannan wannan lissafin daga dubu da ɗaya ta tafiya har ya cimma miliyoyin da ba su da iyaka. Wala ta jahar bi salatika, ka bayyanar da karatun sallarka fa yasma'uka al-mushrikun bare kafirai su jika fa yasubbuka su zage ka wa yasubbul qur'ana su zage qur'ani wala tuhafid biha kuma ka ba koye karatunka na alqur'ani biyan tafiya ashabuka dan sahabbanka su ji karatun su amfana wa bataki ka zauna bayyana zalika tsakanin bayyanan wa kwarai da boyewa kwarai kakka bayyana kwarai kafirai su zage ka kakka boye kwarai ya zama ba ajin karatunka ai wabtaki aljahara ka nemi bayyanan wa bayyana zalika tsakanin daga murya da asirtawa wal mukhafatatu nam bainal jahari wabtaki aljahara wal mukhafatata ka bi tsakanin bayyanan wa da koyewa kwarai bayyana zalika ka tsaya sabilan tsaka tsaka kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida wata rana fasabi a Umar yusalli sai ji sai na Umar na sallah billahi cikin dare waya qara'u jaharan yana daga murya fasalahu sai manzo Allah ya zo kofar gidan sai na Umar yace sai na Umar karatun ka yayi yawa muryar ka tana dagawa kwarai me yasa kake daga murya yace atrudu shaytan in ni ɗaga murya sai in kori shaitan wa uqizul wasnan mai gengedi kuma sai in ta da shi wa marra bi abi bakar annabi ya biyo ya biyo gidan sayyidina abubakar wa huwa yusalli sirran yana sallah a boye karatun shi kamar na sallah azhur ko asr ba aji fasalahu annabi ya ce to kai ba amajin karatun naka faqal sayyidina abubakar dattijo yace asma'tu man najaitu shi wanda nake ganawa da shi yana jin karatuna ko da ku mutane ba ku ji ba asma'tu man najaytu wanda nake ganawa da shi shi ya ji karatun nawa alam rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba sai na Umar akhfid min sautika shay'a muryarka ta yi sama kwarai ka dan rage muryarka wa qala li abi bakar shi kuma sai na abubakar aka ce irfa min sautika shay'a kai kuma dan karayi sama da muryarka khairul umuri awsatuha wa khairul umuri awsatuha mafificin abubuwa na tsakiya كما تقدم في أول الدرس وقل كتي يا محمد صلى الله عليه وسلم كتي الحمد لله يبو يا تبتك الله kaga wannan sura an fara ta da subhanallazi asra bi abdi an fara ta da subhanallahi an cika ta da alhamdulillah farkon suratul isra'i subhanallazi asra bi abdi ta wa ƙul alhamdulillahi da haka ka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah tunda an je Isra'i da Mi'raji an je lafiya an dawo lafiya an samo mana sallah hamsin an mai da ita biyar to ka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah allazi lam yattakhidh waladan wanda bai riƙi ɗa ba Allah ba ya da ولم يكن له شريك الله بيد أبوكين تاريا في الملك أملك أمرنا الله الله يا هوريم أن نحمده مقود مشي على كونه سبود زمان الله لم يتخذ ولدا الله بيدنا to cewa Allah bai da ɗa lalle mu ‘yan adam muminai dole mai godiya ga Allah shehu ya ce ba kowa ki gano wannan karatu ba sai na faɗi a hadhihi ni'matun kabira wannan ni'ima ce babba gare mu mu masu imani li'anna sha'anal bunuwa saboda lamarin zama ɗa zama ɗan babba azimun abu ne mai girma inda bashir a wajen mutane falau kana lillahi waladun da a ce Allah na da ɗaga misali la'abadnahu sai mu rika bauta ma dan Allah dan Allah ya ji dadi walau kana lillahi waladun da Allah na da da wa kana ma kana abun da ya faru ya faru la budda an yadda an yadda kana sharikan lillah da dan nan na Allah sai ya zama shine abokin tarayya Allah fal anbiya kaga annabawan Allah lahum auladun suna da diya gairu salihin akwai ɗayan da yake na ƙwarai akwai wanda ba na ƙwarai ba wal auliya su ma waliyan Allah lahum auladu suna da ɗaya na ƙwarai da kuma ɗiyan da yake gairu salihi na ba na ƙwarai ba walakin sai dai ma yamna'u zalika min rif'ati qadri auladi cewa ba su da mutunci ko ba su da kirki ba zai hana daga martaba da darajar uwayensu ba fi qulubin nas a zukatan mutane limakami aba'ihim saboda matsayin uwayensu wa ajdadihim da kakanninsu faɗin haza don haka ɗiyan shekunnai da ɗiyan manya jarru fasadan kabiran sun jawo ɓanna mai girma ila hada din ga wannan addini na musulunci intasabu sun danganu ila salihin ga uwayensu na kwarai wa hum ghairu salihin amma su ba su zama na kwarai ba fa afsadu din sai suka bata addini wa tabahum nas mutane suka biye masu ala zalika akan bata addini falau kana lillahi waladun to da ni da ku muqaddara da Allah na da da idan ma yakun mi zai faru kun san abin da zai faru idan ma ya ku da Allah na da ɗami zai faru ɗan shi ne ya ce ihmadullah kuma da kanku ku ce alhamdulillah lamma lam ya kullillahi waladun da Allah ya zamo bai da ɗa to mun yi arziki gode wa Allah walam ya kullahu sharikun Allah bai da abokin tarayya fil mulki a mulkin shi na uluhiyya walam yakun lahu waliyun Allah bai da wani mataimaki da yake buƙatar taimakon shi min dhulli wanda zai taimaka mai saboda gajiyawa ai lam yadilla Allah bai zama mana daraja ba bai hataji ila nasir balle ne mu taimakon wani mai taimako shi dai Allah ka ce alhamdulillah bayan ka ce alhamdulillahi wa kabbirhu takbiran ka girmama Allah girmamawa kaga an bude surar da cewa subhanallazi asra bi abdihi an bude ta da subhanallah a ƙarshe ƙarshen ta an ce wa qul alhamdulillah ƙarshen surar gaba ɗaya an ce wa kabbirhu takbira ka ce Allahu akbar Allahu Akbar wai wakabbiru ka girmama Allah takbiran girmamawa mai yawa ai azimu azmatan tamma ka girmama Allah girmamawa cikakka an ittikhadil walad ka gane Allah bai da da washariki Allah bai da abokin tarayya wa dhulli Allah bai da bukata wa kullu ma la yaliqu bihi duk abin da bai dace da matsayin Allah ba to ka tsarkake Allah ga wannan abu wa tartibul hamdi ala zalika jeran tebon Allah akan wannan liddilala na shiryawa ne ala annahu cewa Allah al-mustahiq shine ya dace shi ya cancanta li jami'il mahali duk wani yabo da za a yi ma wani to Allah ya kamata a yaba Allah ya kamata a gode mawa likamali zatihi saboda kamalar zatin Allah wa tafarrudihi da kadaituwar Allah fi sifatihi a sifofin shi rawal imamu ahmad imamu ahmad ahmad ibn hanbali ya fitar fi musnadihi a littafin shi musnad wanda yana dauke da hadisi dubu arba'in a cikin shi an ma'azib tuhani daga ma'azib tuhani an rasulillah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ayatul izzi aya da ake ce ma ayar girma ita ce alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli وكبره تكبيرا itace ayatul izzi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam Allah shi adda sani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ikhwanana to Ibrahim yace ya ku yan uwan mu ji ina ku mun zo karshen wannan tafsiri na mahalli gobe za mu shiga na sayyidi la mun zo da ƙarshen tafsirin tafsirin mahalibo tafsirin na mutum biyu ne jalalai ne shi muhalli shi ne malami shi ya fara tafsiri daga suratul kahab zuwa nasa shi ake ce ma jalaluddin mahalli bayan ya gama rabi sai ce to tun da na gaba mutu ba bari in fassara daga sama zuwa suratul isra'i ya ɗauko fassara ya gama fassara fatiha kenan zai fara bakara kwaram sai ya rasu da ya rasu sarkin misra ya ce aje a samo mai malamin da zai iya jona tafsirin mahalli ya zama ya hita cicicin baki tun malaman misra duk wanda ya diba daga suratul kafi zuwa nasi sai ce ka mahalli ya kai kul kai mahalli ya kai kul ni kan ban iya irin tafsirin shi to sai aka ba da shela cikin gari aka ce duk wanda zai iya cika tafsirin da imamu jalaluddin al-mahalli yayi ya zo ya cika sarkin misra zai ba shi gagarumar kyauta a lokacin imamu suyuti abdurrahman suyuti yana ɗan shekara goma sha biyar kawai sai ya ce shi zai je fada yana iyawa inna ta ta turke shi cikin ɗaki ta ce ka ruha muna asiri abin da manyan malaman garin nan sun ji tsoro ba su iyawa kai ɗan shekara goma sha biyar ina kai ina tafsiri sai ce mama ina iyawa in ba zan iya ba ai ba zan ce ina iyawa ba sai ta jawo wata aya ta ce fassara man wannan aya sai ya fassara mata wannan ayar da tafsiri saba'in ya ce kabila kaza suna ce mata kaza kabila kaza suna fassara ta da kaza sai tsohuwa ta ce yaro wucewa da wucewa da wucewa da Allah ba da sa'a to shine Abdurrahman Suyuti ya zo fada sarkin Misra wannan yaron ne yake yi ɗan raura ne hala ko makaranta za a kai shi aka ce a magana a gare ya ce sanarwar da kuka bayar mai martaba ya ba da sanarwa cewa duk wanda zai iya tafsiri na daga bakara zuwa suratul isra'il a inda cika tafsirin mahalli ya zo ya yi to shine na ji ina iyawa shine na kawo kaina a ban dama ina sai sarkin misra ya rude ya kalli tsawonai ya ga ɗan shekara sha biyar ne duk sai ya tara malaman misra ya ce abinda kuka kasa masu shekara saba'in da masu tamanin da masu ɗari cikinku yau ga wani yaro ɗan shekara sha biyar saboda ƙaddara da karambani ya ce wai yana iyawa sai suka ce ai abu ba a ƙarya su ba a ƙaryar karatu ba a ƙaryar kuɗi duk da ya ce yana iyawa a ba shi dama mai martaba a ba shi dama ya yi suka yi ma imamu abdurrahman asyudi tambaya duk tambayar da suka sai ya cire duk tambaya sai ya cire suka ce wannan yaro dan shekara sha biyar yana iyawa sarkin misra ya ce to na baka dama ka je ka yi imamu abdurrahman asyudi da ya dawo gida cikin kwana arba'in wata guda da kwana goma har ya gama tafsirin tun daga bakara zuwa isra'i wanda muka yi daga mawa yau wanga da muka iya shi ne na imamu suyuɗi yanzu gobe za mu shiga na mahalli malami cikin kwana arba'in ya gama ya zo da shi fada sarki ya baya ci ko da aka diba ba bambanci kamar na mutum guda ne aka tara malamai suka diba suka ce ya yi daidai wa daida to sai aka haɗe sai ana cewa tafsirin jalalaini wai tafsiri amma na jalalu guda biyu jalalu malami da jalalu almajib jalalu malami shine jalalu dinil mahalli mai daga suratul kahfi zuwa suratul nas jalalu dinil siyudi shine almajibi jalalu na biyu shi kuma daga bakara zuwa suratul isra'i saboda mai mai martaba sarkin misra ya ce yayi to shine sai ana ta tafsirin jalalaini da ka duk inda kaga tafsirin jalalaini tafsirin mutum biyu ne tafsirin jalalul mahalli da tafsirin suyudi sai ana cewa jalalai ne to bayan imamu suyudi ya gama sai ya ce to kokarin bi na yi na yi rabi ban yi rabi ba sai ya je ya rubuta abdurul mamto wanda yake 60 izo 60 gaba ɗai nashi ne shi da imamu suyudi da haka abdurul mamto an yi shi ne bayan an yi daga bakara zuwa suratul isra assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh anan ne muka zo karshen karatu mu ne wa abin da muka faɗi daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muke Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantarwa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mana imani mu Allah tsare mana kasan mu Allah ya ciyar da wannan jiha ta ma gaba Allah saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ba su lafiya mu kuma da take da lafiya Allah kara mana Allah gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya Fatiha masu nasin Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين